ga wasu addu'o'i masu amfani wanda ya kamata a haddace su ta farko addu'a kafin kwanciya kafin kwanciya bacci da kuma bayan mutum ya tashi daga bacci addu'a kafin bacci mutum sai ya ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa kuma nake rayuwa idan mutum ya farka kuma sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya ɗauki rayukanmu kuma zuwa gare shi tashi yake ta biyu addu'ar fita daga gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya Ya Allah ina neman tsarinka daga bata ko a batar da ni, ko na zame ko a zamar da ni, ko na yi zalunci ko a zalunci, ko a zalunce ni, ko na yi wauta ko a yi min wauta. Ta uku, addu'ar wanda yake razana a cikin bacci, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushinsa da hukubarsa da sharrin bayinsa da kuma wasu wasin shaidan kada ya zo min ta hudu idan ɗayanku ya yi mafarki idan ɗayanku ya yi mafarki da yake so to lallai daga Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ya gode wa Allah a kai kuma ya bayar da labari a kai, amma idan ya yi mafarkin abin da yake kyama, to lallai daga shaidan ne, ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrinsa, kare ambata wa kowa domin ba zai cutar da shi ba. Wannan ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne. Ta biyar, idan ɗan uwanka ya yi atishawa, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan ɗayanku ya yi atishawa, to ya ce, alhamdulillah wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah dan uwansa ko kuma wanda yake zaune tare da shi ya ce masa yarhamuka Allah wato Allah ya yi maka rahama idan ya gaya masa haka shi kuma sai ya ce mashi yahdikumullah wa yuslihu balakum ma'ana Allah ya shirye ku kuma ya gyara zukatanku ta shida addu'ar shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci yana farawa da kafar dama ne sai ya ce bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik ma'ana da sunan Allah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka ta bakwai addu'ar fita daga masallaci idan mutum zai fito daga masallaci sai ya fito daga afarsa ta hagu ya ce bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik ma'ana da sunan Allah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka buɗe mini ƙofofin fadalarka ta takwas addu'ar sabon aure barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sani albarka a gare ka ya yi maka albarka kuma ya haɗa tsakaninku da alheri ta tara addu'a idan aka ji tarar zakara da kukan jaki annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan kuka ci kukan jaki to ku nemi tsarin Allah daga shaidan domin ya ga shaidan ne, idan kuma kuka ci carar zakara, to ku roƙi Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne. Ta goma, addu'a idan aka ji haushin karnuka da kukan jaki da daddare, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan kuka ji haushin karnuka da kukan jaki da daddare, to ku nemi tsarin Allah daga gare su. tasha ɗaya tasha ɗaya addu'a idan wani ya sanar da kai addu'a idan wani ya sanar da kai yana son ka don Allah an rawaito daga Anas Allah yarda da shi lallai wani mutum ya kasance a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi sai wani mutum ya wuce sai ya ce ya manzon Allah lallai ina son wannan mutumin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin ka sanar da shi sai ya ce a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sanar da shi sai ya same shi ya ce masa ina son ka don Allah sai mutum ya ce masa ina son ka domin wanda kake sona domin shi ta sha biyu addu'ar tafiyar da kuncin zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم معنى باب أبن بوتا daga siyasai Allah mai girma mai haƙuri babu abin bautawa daga siyasai Allah ubangijin al'arshi mai girma babu abin bautawa daga siyasai Allah babu abin bautawa daga siyasai Allah ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin al'arshi mai yawan baiwa tasha uku addu'a yayin da ruwan sama yake sauka, Allahumma sayyiban nafi'an, sau biyu ko sau uku, idan kuma ruwan ya ƙare sai a ce, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ma'anar Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah ka sanya shi ya zama ruwa mai amfani, ma'anar kuma mutirna bi fadlillahi wa rahmati, an yi mana ruwa saboda falalar Allah da rahamarsa. Tasha hudu. تشهد الدعاء باين صلى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتمكين أكن ذكرك دين قوليا غريك دكوتة إبادة غريك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر يا الله إنا نيمان تسألنك دكافرتي دتلوتي دكما عذاب الكبري تشابير addu'ar neman biyan bashi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal ya Allah ina neman tsarin ka daga kunci da bakin ciki da kasawa da lalaci da ruwa da tsoro da nauyin bashi da rinjayen mazaje tasha shida addu'ar waswasi a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani shaidan ne da ake kira da ake kira khanzabu idan ka ji shi sai ka nemi tsaron Allah daga gare shi kuma ka yi tofi a gefen hagunka sau uku ta sha bakwai addu'ar shiga bayan gida idan za a shiga sai a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga shaidanu maza da shaidanu mata idan mutum ya fito sai ya ce غفرانك يا الله غفرر كنكي نيما تشا تكوس الدعاء أكم مكيا اللهم مجري السحاب منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم يا الله ما يقدانر دا جراجزي ما يسوكر دا للتافي ما يقاور ساكمكو ka karya ƙungiyoyin abokan gaba, ya Allah ka karya su, ka girgiza su. Tasha tara, addu'a a cikin sujjada. Allahumma ghafir li dhanbi kulla, diqqahu wa jilla, wa awwalahu wa akhira, wa alaniyatahu wa sirra. Ya Allah ka gafarta mini zunubaina dukkansu, ƙananansu da manyansu, na farkonsu da na ƙarshensu, bayyanannunsu da ɓoyayyunsu. سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله إنا نيمان سأري ديردك دقا فشنك da kuma rangwamanka daga, daga ukubarka, kuma ina neman tsari daga kai daga gare ka, ban isa na ƙididdige yabon da ya cancanta gare ka ba, sai dai kamar yadda ka yabi kanka. Ta ashirin, addu'ar mazaunin gida ga matafi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana cewa, Astaudi'u Allah dinaka wa amanatak wa khawati ma'amalak. wa khawatima amalik ina baiwa Allah ajiyar addininka da amanarka da ayyukan da kake cikawa a kansu ta ashirin da ɗaya addu'ar matafiyi ga mazaunin gida أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ina sanya ku a cikin kiyayewar Allah wanda abin da aka sa a cikin kiyayewarsa baya tozarta ta ashirin da biyu addu'ar sujjadar tilawa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين يا الله gare ka na yi sujjada kuma da kai na yi imani kuma gare ka na miƙa wuya fuskata fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta kuma ya daidaita ta kuma ya tsagaji da gani a gare ta Allah mafi gwanintar masu halitta ya girma kuma alherinsa ya yawaita ta ashirin da uku addu'a bayan tahiyar ƙarshe kafin sallama اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا الله حقيقة نينا ظالمت كي نازالنت من يوى كما باب ما يغفر تزنوبي سيكي سبو دهكا تغفر تامين غفر دغريكا كما كجكينا للي كيني من يوى غفرا mai yawan jin kai ta ashirin da hudu addu'ar wanda al'amari ya tsananta a gare shi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hasna idha shi'ta sahla ya Allah babu wani abu mai sauki sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauki kuma kai kana sanya tsanani idan ka so ya zama mai sauki ta ashirin da biyar addu'ar wanda aka yi wa abin kirki, wanda aka yi wa abin kirki, sai ya ce wanda ya yi masa, jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi, sai wanda aka ce wa ya ce, wa jazakallah ko kuma iyak, kai ma Allah ya saka maka, ko kuma da kai ma, ta ashirin da shida, addu'a yayin da ake iska. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يا الله إنا روقنك الهير انت da alherin da yake cikinta da alherin da aka aiko ta da shi kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ke cikinta da sharrin da aka aiko ta da shi ta ashirin da bakwai addu'ar ganin jaririn wata. Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah ya Allah ka sanya tsayuwarsa a gare mu ta zama kwanciyar hankali ce da imani da aminci da musulunci da kuma gamdakatar da abin da kake so ya ubangijinmu kuma kake yarda da shi ubangijinmu da ubangijinka shine Allah ta ashirin da takwas addu'ar tafiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واضوي عنا واضوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل الا نيم في جرما الا نيم في جرما الا نيم في جرما sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda ya hore mana wannan abin hawan, ba mu kasance masu ikon sarrafa shi ba, haƙiƙa mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu, ya Allah, ya Allah, muna roƙonka nagarta da tsoronka a cikin wannan tafiya tamu, da kuma aiki wanda kake yarda da shi, ya Allah, ka sauƙaƙe mana wannan tafiya tamu, kuma ka naɗe mana nisanta, ya Allah. kai ne ma'abocinmu a cikin wannan tafiya kuma halifanmu a cikin iyalanmu ya Allah ina neman tsari da kai daga wahalar tafiya da abin gani mai sanya ɓacin rai da kuma makoma mummuna ga iyali da dukiya ta ashirin da tara du'ar kariya daga cutarwa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim da sunan Allah wanda da sunansa wani abu a sama ko a ƙasa baya cutarwa shi ne mai ji masani ta talatin duwa idan aka sauka a wani masauki a halin tafiya ko a waninta a'udhu bi kalimatillahi ta'ammat min sharri ma khalaq ina neman tsarin da ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta ta talatin da ɗaya addu'a yayin fita daga gida بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله da sunan Allah nake fita na dogara ga Allah kuma babu dabara babu ƙarfi sai da Allah addu'o'i halitta talatin da biyu addu'ar istikhara wato ta neman zaɓin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku ya yi niyyar aikata wani abu sai ya nafila raka'a biyu wacce ba ta farilla ba sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ana mutum sai mutum ya faɗi bukatunsa anan خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا الله ina neman zaɓinka domin iliminka, kuma ina neman ka bani iko domin ikonka, kuma ina, ina roƙonka daga, falalarka, daga falalarka mai girma, domin kai ne mai iko ni kuma bani da iko. Kuma kai ne masani ni kuwa ban sani ba, kuma kai ne masanin abubuwan da ke a ɓoye, ya Allah, idan ka san cewa wannan al'amarin sai mutum anan ya faɗi bukatarsa. alheri ne gare ni cikin addini na da rayuwata da kuma ƙarshen al'amarina. A wata ruwayar da magaggaucin al'amarina da majinkircinsa, ka albarkace ni a cikinsa, kuma idan ka san wannan al'amari, sharri ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amarina. A wata riwayar da magaggaucin al'amarina da majinkircinsa, ka kawar da shi daga gare ni, kuma ka kawar da ni daga gare shi, kuma ka ƙaddara mini alheri a duk inda yake, kuma ka sanya ni in yarda da shi. Ta talatin da uku, addu'ar tafiya zuwa masallaci. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا يا الله كسني هسكي أسكن زوجياتا ده هسكي أكن هرشينا ده هسكي أجنينا ده هسكي أغنينا ده هسكي أسمانا ده هسكي أكركشينا ده هسكي أدامانا ده هسكي أهبونا ده هسكي أغبانا da haske a bayana, ka sanya haske a cikin raina, ka girmama haske gare ni, ka girmama min haske, ka sanya haske gare ni, ka sanya ni na zama haske, ka sanya haske a cikin jijiyoyina, da haske a cikin namana, da haske a cikin jinina, da haske a cikin gashina da haske a cikin fatata ta talatin da hudu addu'ar buɗe sallah wato bayan an yi kabbarar harama وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك na juya fuskata ga wanda ya ƙagi halittar sammai da ƙasai. Ina mai karkata ga addini na gaskiya, kuma ni bana cikin musulkai. Lallai sallata da yankana da rayuwata da mutuwata. Dukkansu na Allah ne, Ubangijin talikai, babu abokin tarayya a gare shi, kuma da wannan aka umarce ni, kuma ni ina daga cikin musulmi. Ya Allah, kai ne maɗaukaci, babu abin bautawa da gaskiya sai kai, kai ne Ubangiji na, kuma ni bawanka ne, na zalunci kaina, kuma na tabbatar da zunubina, ka gafarta min zunubaina dukkansu, ba mai gafarta zunubai sai kai, ka shigar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u. Babu wanda yake shiryarwa ga mafi kyawunsu sai kai. Sar da miyagunsu daga gare ni, babu wanda zai gusar da miyagunsu da gare ni sai kai, na amsa maka, na sake amsa maka, da biyayya gare ka bayan biyayya, kuma arziki naka ne, kuma alheri dukkansa yana hannunka, sharri kuma ba a dangana shi gare ka, ni kuma dacewa ta tana gare ka, kuma gare ka nake fakewa, alherinka ya yawaita, kuma ka ɗaukaka ina neman gafararka, kuma ina tuba gare ka.